الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al-mutawatira wa shadda bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shi ne majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 103 muna cikin suratul shu'ara wato za mu tashi a aya ta 160 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayat da zamu tashi akan kissa ce ta annabi lut alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim to saboda kissoshi galibi ba a iya ketare ayoyin su wani lokaci dole sai an hadu da ayoyin da suke wato baya sai a hada saboda kissa ta zama to mutakamila Allah ya ce kazzabat qaumu lutin al-mursali mutanen annabi lutu sun karyatar da wato annabawa alhali annabi guda aka tura musu saboda duk wanda ya karyata annabi daya kamar ya karyata dukkan annabawa ne iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi lut ya ce musu ba za ku ji tsoron Allah ba waɗansu malamai suna ganin lut ba garin su bane an gane ko inda aka tura shi ya yi hijira ne fa'amana lahu lutun wa kala inni muhajirun ila rabbi to ya an kai an kace dan uwansu kuma ba dan garin su bane sai ya koma dan uwansu ko dai jinsin su guda jinsin kabila guda ne tunda yana musu magana wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi an gane ko ko ya zamanto dan uwansu ne ta fuskar su ɗan adam ne shi ɗan adam yace inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku amintacce fattaqullaha wa ati'un an gane ko ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a yaqub yana karantawa wa ati'uni yana fitar yana fito da yawo su ma wanda sun karanta wa ati'un yawon shafi ta an kai shi yasa an kai kasra an gane ko ta nuna maka akwai yawon wanda aka shafi wa ma as'alukum alayhi min ajr yace ba na tambaye ku wata lada ko wata jinga in ajiriya illa ala rabbil alamin sai dai sakamako na yana gun Allah ala rabbil alamin ba a ce saman Allah la yajuzu listi'la ala Allah la haqiqatan wala majaza ba a ce wani abu yana saman Allah ko haqiqa ko majazi yace atatuna dhukrana min al alamin yanzu kuna zo ma maza daga cikin talikai ma'ana luwadi kenan ba yana nufin ku zo ku zama tare da su ba wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum kuna barin abinda Allah ya halitta lakum don ku rabbukum ubangijin ku ya halitta muku shine Allah kenan min azwajikum na matan ku bal antum qaumun adul yace ku mutane ne masu ketare iyaka an gane ko yawwa asalin aduna adiyuna ne domin ada yu'adi ne ada ya'du fa huwa adi mai ƙetare iyaka amma sai an ka shafi ya urge an gane ko can cikin suratul al'araf ya ce bal'antum qaumun musrifu a cikin suratul naml ya ce bal'antum qaumun tajhalu nan kuma ce adu to nan duk ba matsala bace dan luwadi an kira shi musrif mai banna ne a bayan kasa an kira shi jahili saboda aikin da yake yi na jahilci ne mutumin da ya bar mace ya kuma zuwa ga ɗan namiji ai yayi jahilci akwai rashin sani kuma aduna dan ta'adda ne ya ketare iyaka don ga inda Allah ya ce a tsaya ga mace ya kuma haya tuma zuwa ga katu kuma ba shi ke nuna mutanen annabi lutu ba luwaɗi ne suke a'a shi ne ya yi zaɗo a cikinsu bai hana cikinsu a samu waɗanda maza ɗai suke so bai hana a samu waɗanda suna takin mata suna takin maza don inda ba su kamar ba su takin mata to ai da ba su samun yaya muna ganewa shi yasa ko masu kuɗi yin zaka ce akwai waɗanda mutane ba zan ce ba sai masu kuɗi ba waɗanda suna yin luwaɗi da asbab wanga muhadara ce ko hutuba ya kamata wata rana a yi shi ni ne ke kawo luwaɗi cikin al'umma akwai al'asbabul qadima akwai alhadisa wasu na yi ne don saboda sihiri da tsafin da an kace sai sun yi luwaɗi ko su yi luwaɗi da ƙananan yara ko su yi luwaɗi da matan su ma na aure wani lokaci kaga mace ta yi tashi maimakon a tambaye ta menene saboda mai kuɗi ne ko mai wani matsayi ne ba a tambayar ta daga ci waɗansu kuma ɓata su ne ake yi an gane ko sa suna ake yi cikin wannan hanyar saboda suna zama da 'yan luwaɗi daga ciki kuma kaga kwaɗayin kuɗi an gane ko daga ciki kuma iddi'a'in ci gaba da wayewa kamar yadda nasaru suke yadawa daga ciki akwai turawa suna so su yada luwaɗi kasashen mu da larabawa saboda kan mu yawa ba su son mu yawa mu kubce musu an gane ko akwai dai al-asbabul hissiyya wal ma'nawiyya ga waɗannan su intanet da tv waɗanda suke koya ma yara irin waɗannan abubuwa Allah kai muna tsari ƙalu sun ka ce illam tantahi in baka hannu ba in baka bari ba ya lutu ya kai lutu la takunan na minal marjumi na zaka zama cikin waɗanda za a mukhrajina kissa ta annabi nuh minal marjumi nan ko minal mukhrajina zaka zama waɗanda za a fitar dama waɗanda abubuwa Allah ya faɗe su suna tabbatuwa ne ga mutumin da yake so a yi aiki da gaskiya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk ko a fitar da kai ko a kashe ka ko a daure ka ko kuma ka ci gaba da rayuwa ana tsangwama ka kahin lokacin mutuwa kashi inda kace za ka yi aiki da gaskiya Allah ya sa mu tabbata akan gaskiya har mu kuma gare shi da mu da gaban mu da bayan mu kullum musulmin Allah qala kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safa ta 361 ƙwala annabi lutu ya ce inni li li'amalikum game da aikinku min alƙaliyin lalle ni ina daga cikin masu ƙyama shine ƙalina daga ƙala ne ya ƙalima wadda aka rabbuka wa ma ƙala ismul fa'il ƙali asalin shi ƙaliyina ne saboda ƙali shine mufrad to ya'un da nunin kuma su ne alamatul jam'i to an shafi kenan ya'un ta shi suna ismul fa'il alƙali ba wanga na alƙali bane ba haushi shi wancan alƙadi ne saboda ba haushi mai da zaune sai ce alƙali muqama hariri yace wa udimu tasali anil qali ina yawan tambayan mutumin da babu ruwan shi da ni yake kyamata saboda nuna karama an gane ko cikin muqama ya kawo shi ɗana yake gaya ma baban shi da yake mu'amala to shi kuma uba ne yace mai a'a ya ce ana la'aci ghairar muwaci yi duk mutumin da bai damu da liba duniya ban damu da shi ba mun gane ko rabbi jini wa ahli mimma ya'malun yace Allah ka tseratar da ni da iyalaina mimma ya'maluna game da abin da suke aikatawa kaga nan bai ce minal luwati ba an gane ko alaramma to ai suna lin luwadi bai ce rabbi jini wa ahli minal minal luwadi ba an gane ko yawwa yan luwaɗi ake ce ba a cewa yan lutu shi lutu suna annabin nan yan luwaɗi ake ce musu daga lafa ya lutu ya yi luwaɗi akwai kuma lafa ya litu ya kwaɓa abu ya shahe shi da laka ko da abin da ake kwaɓawa a gane ko wasu ma suna ganin hammaiwa wanda yana ya ɗaukar kwaɓi to to nan mimma ya amaluna alaramma al'ijimal dama mace in ma musuliya ta zo akwai mi da mi kuma eh to da mi kuma akwai guda al'udul nan ijimali saboda ya zo da shi a dunkule abinda suke aikatawa ai a dunkule yake al'umumu nan ya shafi kuma duk abin da suke aikatawa to al'udulu kuma marukun ya ce minan luwaɗi saboda ba luwaɗi ɗaya suke aikatawa ba a innakum la ta'tuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar mun gane ko to me yasa yayi uduli bai ce luwadi ba kaga saboda abin ba guda bane na biyu kuma saboda ya nuna maka abubuwan da suke aikatawa ba su gudana suke aikatawa ba mimma ya amaluna yau suna aikatawa gobe suna aikatawa jibi suna aikatawa gata suna aikatawa abu ne fi'lul mudari'in fi tajaddudu wat takrar sai Allah ce to ana ramma nan da yace najjini Allah ka tseratar da ni addu'a ce yayi ko to in an karba ko ba karba ba to ina aya a alkur'ani ce fanajjainahu dai ehehe fanajjainahu sai mun ka tseratar da shi wa ahlahu da iyalinsa ajma'i da gaba ɗaya illa ajuzan ba ce ajuzatan ba saboda fa'ul idza kana bi ma'al fa'il sun kace yastawi fihi al-muzakkar wal mu'annas qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun bata ce ajuzatun ba illa ajuzan sai tsohuwa ya nuna matar ta tsohuwa wannan ya nuna kenan annabi lutu ya jima tare da ita amma saboda wani bi mata ko zama tare da mutum in baka yi anniya ba kamar in Allah ya baka abu mai albarka mai daraja in kana kusa da shi baka cikin sanin daraja tai ba mun gane ko yanzu kaga dan babban malami da waya ya tsaya mai da hankalin shi ga karatu dan mai kuɗi da waya ya mai da hankalin shi ga neman kuɗi sai dai kashin kuɗi dan mai mulki da wuya ya mai da hankalin shi kan abin da zai gina kanshi sai dai yadda zai yi ya ci amfanin baban shi kawai da mulkin baban shi ko shi ba mutane wulakanci mace tana tare da malami ba ta damu da ta yi karatu ba muna ganewa yanzu mutanen makka sai kaga yadda mutanen da ba na makka ba sun ka damu da ɗakin ka'aba wani bai damu da ɗakin ka'aba gani ke wani sha aiki na gari ku kashe kuɗin ku zo wanga wuri haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen makka ku su damu da shi ba sun ka kore shi har ya mutu shi na gudun hijira har ya mutu bai koma garin su ba da zama gani ko shi yasa in kuna tare da ni'ima ku ya tara kusanci ni'ima yana sa kamanta ni'ima ce Allah ya kyauta haka yan Allah ya ba da mai kuɗi mai taimakon jama'a sai a rena shi cikin al'umma haka yan Allah subhanahu wata'ala ya ba da malami mai yada ilimin addini sai ga an rena shi ba a damu da shi ba haka duk dai ko mutum mai adalci ko shugaba mai adalci sai ga mutane suna ɗaukar shi banza sai da babu shi gaddafi game da fagen duniya ba mu cewa mai hukunci gare shi game da al'amura amma dai kowa ya san ya taimaka ma 'yan kasar shi ta fuskar ba su haƙƙinsu mun gani ko amma ba su hankalta ma wannan ba to da haka in bai an ba sai ya abin fil ghabirina illa ajuzan sai tsohuwa fil ghabirina wadda tana daga cikin al ghabirina wadanda an kabari ita asalin al kalima al ghabirin ghabara tana daga cikin al abdad al ramma al abdad ake kiransu kishiyoyi tana ba da alghabiri na abin da zai zo ko alghabiri na abin da ya wuce an gane ko ka rike su a cikin larabci ne wani malami ya littafi al-abtad amma na mance sunan malamin mun gane ko to to ahlahu din nan alaramma an ce ahlahu to ina ahlahu suke iyalin shi tunda an hidda mata shi mata nawa gare shi ƴaƴa nawa gare shi ba a yi bayanin wannan ba an gane ko muka kuma cikin suratul zariyat Allah ya faɗi wannan fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin gida guda na an ka samu da musulmi gida annabi lut duk sun kafirci to sun ce shina da ƴaƴa mata guda biyu kenan su ne sun kabi shi to ita ko ta kiya ta bi mutanen ta shi yasa wani lokaci mace sai ta bi ƴan garin su ko ƴan uwanta na jini ko na kabila ta ki bin mijinta akan gaskiya sai ta halaka saboda dan adam wani lokaci yana da wahala ya bar kabila tai ya bar yankin su ya bar zancen kasar su ya bar zancen gidan su ya bar zancen yan famin shi da kabila tai ya dawo mu gaskiya waya gari shi ya yi sun shiga yan uwan shi a halaka Allah kai muna tsari thumma dammarna al-akharin Allah ce sai munka nan illa illa ajuzan fil ghabirina nan yayi taghlibi jaribi dhukuri ala jaribi al-inath kamar ce bai ce illa ajuzan fil ghabirati ba sun madammarnar al'akharin Allah ce sannan mun kai raga-raga da waɗanda sun kai saura to ya an kai raga-raga da su sai kwaɗi wa amtarna alaihim matara alaihim bai ce wa alaihim na ba mun yi musu ruwa ruwan bala'i alaran ba fasa'a matsarul munzarina ya yi muni ruwan mutanen da an kai magargadi munzarina ismul maf'ul ne na anzara ismul fa'il munzir ismul maf'ul munzari munzar jam'in shi kuma munzari shi ko jam'in ismul fa'il munzirin an gane ko Allah ce wal qad arsalna fihim munzirin fanzur kaifa kana aqibatul munzirin cikin suratu as-safat shi yasa ilmul qira'at ana taujihin shi da nahwu ana taujihin shi da sarfu ana taujihin shi da balaga abubuwa ilmuka da shari'a su ba suna shigowa to shi yasa in baka san ka'idodin ilimin ba to kuma zancen taujihin ma bai kuta so ba wasu malamai sun kace in ka ji madaru cikin qur'ani to bala'i kenan wa amtarna alaihim mataran amma malamai suka ce a wanga ka'ida ce imamu suyuti ya yi babi a cikin alƙarfe ulumin ƙur'ani kan abubuwan da ƙa'idoji ne alƙur'ani duk in ka ga kaza kaza yake nufi amma wata ƙa'ida tana ta hata zuwa istisna kuma inda Allah ya ce wala junaha alaikum in kana bikum azan min matar kaga nan matar ana nufin matarun nazil min sama dan ba ruwan azaba ake nufi ba to duk da haka sun kace dai lalle haka nan amma dai an ce wa azan wa akwai cuta tare da shi Allah ce to inna fi zalika cikin wannan halakar da annabi Lut mutanen annabi Lut afwan la aya akwai aya ko kace akwai aya kissa gaba ɗaya aya ce ko kuma a'a la aya wato akwai an-nakiratu li at-takthir tana nufin akwai ayoyi daban-daban wa ma kana aktsaruhum mu'minin an gane ko da yawan mutane ba su kasance masu imani ba an gane ko nan sai ka ɗauki mafumu ya ce da yawan mutane ba za su yi imani ba me yake nuna mafumcin shi za su yi za su imani to kalilan ma tu'minu al-arab a alqur'anan ce sai Allah ce wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lahu al-azizur rahim akwai masu kalanta lahu al-azizur rahim mun kawo bayanin shi a can farko-farkon wato sura imamu kalun da abu amur ibn al'ala da kisa isu da karanta lahwa mun gane ko amma dai ma'anar ba ta canzawa wannan kamar lugati ne na larabawa wasu suna zanye irin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kazzaba ashabul aikatil mursalin ashabul aika in muka duba nan qurra suna da karatu daban-daban an gane ko imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadani yani da imamu ibnu amir al-dimashqi sun karanta kazzaba ashabu laikata ashabu laikata an gane ko yawwa ban sani ko mun fahimta ba su ko sauran sun karanta kazzaba ashabul aikatil mursalin kaga laikata kamar ya zama to mamnu min as-sarf laikati kuma ashabul aikati ya kuma ghairu mamnu min as-sarf ya an kai zan mamnu min as-sarf ya zan bai zama mamnu min as-sarf ba an gane ko kadiba cikin littafin ad-durr al-mas'ul fi ulum al-kitab al-maknun na as-samin al-halabi ya tsawaita bayani kuma sai ka bi a hankali dan irin waɗannan wuraren masu sarkakiya ne irin kamar wajen innaka bil wadi al-muqaddasi tuwa wa ana khatartuka can cikin suratu taha wurare ne waɗanda suna da sarkake i'rabi shi yasa ba ma sai an tsaya an abin nan ba tana yiwa an hankalta mu ashabul aika da an kace ashabul aikati saboda wuri ne suna ne na wuri an gane ko da an kace laikata kuma zan mamnu'un min sarf yana ne duka alami ne wanda yake an san shi da wannan suna an gane ko yawwa mutanen aika sun karyatar da manzanni aika shi ne kunci alaran ba kunci ba wanga kunci na zuciya ba asalin kunci shi ne gidan zaki hausa kuncin zaki ma'ana gidan zaki ko ɗakin zaki ko kogon zaki to daga baya kuma daji wanda akwai du wato kunkurmin daji in ji malam bahaushe wato inda akwai manya-manyan itace wani lokaci ba a gani ana kiran shi wato al'aika shi yasa Allah kira su abin da kazzaba ashabul aikati mursali an gane ko to iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun lokacin da shu'aib ya ce musu lahum bai ce wala hunna ba tunda akwai maza cikin gari akwai maza akwai mata cikin gari iz qala lahum shu'aib ala tattaqun lokacin da annabi shu'aib ya ce musu ba za ku ji tsoron Allah ba waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa shi shu'aib an tura shi zuwa ga al'umma guda biyu don an ce wa ila madyana akhahum shu'aib nan ku ba ce kazzaba kazzaba abin nan ashabu madyana al-mursalin ba sun ka ce al'umma biyu aka tura shi zuwa gare su suka ce hujjarsu kuma azabar da an kai wa mutanen madiyana saiha ce wa aka zace lalzina zuwa musu saiha su ku waɗanda fa aka kuma azabu yau mai zulla sun ka ce ya bambanta amma waɗansu malamai sun rinjayar da cewa su ashabul aika su ne madiyana duk dai garin guda ne al'umma guda ce suka ce sai dai azabar da an ka hudu a saiha da wanda an ka hudu nan azabu yau mai zulla shine duk abu guda ne rana guda ce an turo musu girgije ne zahi an ka turo musu sai garin ya yi musu zafi sai da sai aka samu girgije mai sanyi sai suka je can suka zauna to lokacin nan sai girgijen ya koma kamar wuta kuma aka yi musu tsawa aka kari da su an gane ko yawwa to mi da yace iz qala lahum shu'aib sun kace kuma dalilin su da ba ba gari guda bane alaran ba saura annaba an ce iz qala lahum akhuhum akhuhum akhuhum nan ku sai aka ce iz qala lahum shu'aib ba ce akhuhum shu'aib ba to tana yi wa qur'ani bai kawo shi ba ba yana nuna shu'aib ba dan uwan su bane an gane ko i'timadan alama sabaqa al muhimmu dan ya ce wa ila madyana akhahum shu'aib sun kace can madyana da an kace akhahu to ya ce inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku amintacce fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku min da'a wa ma as'alukum alayhi min ajr ba na tambaye ku ta lada in ajriya illa ala rabbil alamin lada ta tana gun Allah ba a cewa saman Allah yace auful kaila ku cika ma'auni wala takunu min al mukhtirin ismul fa'il ne daga akhsara yukhsiru tawiwa wato kakko kasance daga cikin masu tauye ma'auni wazinu bil qistasil mustaqim an gane ko wazinu wawan nan ta aqfita zinu wa wazinu ne sai an ka shahe wawan ta fi'ili zinu kenan an gane ko ilu ala wazni ilu inji malaman sarfu an shahe fa'un ta wazana fa'ala kenan wazinu ko auna an gane ko yawwa bilkistasil mustaqim da ma'auni wanda yake daidaitacce imamu hafs wanda rawi ne na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta bilkistasil mustaqim sauran sun karanta bilkistasil mustaqim duka ma'anarsa daya ma'auni ake nufi mun gane ko yawwa to malamai in kan diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an akwai kalmomi da ake ganin mu'arraba ne waɗanda ana ganin asirin su ba larabci bane daga baya suka shiga larabci kuma qur'ani ya sabka da su an gane ko kadiba cikin al-mu'arrab kuma yanzu ana ana karatu al-mu'arrab hatta fi lughati al-arabiyya kalmomin da ba larabci ba a sa su cikin yaren larabci a wannan zamani akwai maganganu akwai bincike da ake ta yi ka duba ka gane su to ku auna da ma'auni al-mustaqim aslin mustaqim al-mustaqim sai aka maida wawon ta koma ya'un saboda kasra ta gabace ta wala tabkhasun nasa ashya'ahum kak ku rage ma mutane kak ku tauye ma mutane abubuwan su kina abin awu da suke saya wala ta'sau fil ardi mufsidin kada ku doge kar ku yi banna a bayan kasa mufsidin sai zaman to hal muakkid na banna an gane ko yawwa ana cewa asa ba wancan bane mai sinun intabe domin wancan asa tana yiwuwa ne wancan fi'ili ne jamid wanda ku ba jamid bane mai sa'un asa ya asa kuma ana cewa asa ya asi kuma ana cewa asa ya atu wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron wanda ya halice ku shine Allah wal jibillatal awwalin kuma wanda ya halice halittu na farko shine jibilla alramma alramma jibilla halitta ta farko kina Allah shi halice ku shi halitti halitta ta farko asalin wannan kalima daga aljabalu na alramma aljabalu shine duci saboda akan hali guda shiki shi yasa ake ce ma dabi'a jibilla saboda kamar dabi'arka yana da wahala ka rabu da ita sai da yalla dai kai ta kokari ka rage eh bature ya ce l'habitude de une seconde nature l'habitude abinda ka saba yi to ita kamar matsayin nature kinka take an gane ko yawwa to shi yasa sai an ka ce jibilla halitta saboda halitta zaka iske jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha ko baka nan bane eh to wal jibillatul awwalin da halitta halittu na farko qalu sun kace inna ma anta min al musahhariya kai wa kana daga cikin wadanda an ka sihirci ma'ana abinda kake ba cikin hankalin ka kake yin shi ba alaran ba wa ma anta illa basharun mithluna can qissa ta annabi wato hud babu wawun ma anta illa basharun mithluna babu wawun can ma anta illa basharun mithluna fa ati bi ayatin nan ku qissa ta annabi shu'aib wa ma anta akwai wawun illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibina kace mu ba komi muke maka zato ba sai dai kana daga cikin makaryata alhamdulillah kasira an gane ko kana daga cikin makaryata yahdikum Allahu yuslih balakum sun kace fa asqit alaina ka sauko muna ko ka sa a zubu muna abu ya fado muna mi suke neman ya fado musu kisafan minas sama'i imam hafs wanda rawi ne na asim al-kufi ya karanta kisafan yan an ce kisafan an yi masinumi wato fatha sauran kuma sun karanta kisfan kisfan sun yi masinun wato sukuni to mine ne bambanci tsakankaninsu ina fata ana fahimta ta sai suke cewa idan an ka karanta kisafan jam'i ne na wato kisfa wato kamar ka ce wani bangare na girgiji kamar da ake cewa ƙeta'atun jam'in ta sai a ce mi ƙeta yawwa kenan wani yanki na girgije ya faɗo musu shi ne wato ko mu ce wasu yankuna na girgije tunda kisafan yadon jam'i to waɗanda sun karanta kisfan sun ka ce to shi kuma yana matsayin ismu jam'in ya an ce ismu jam'a kamar shi ba jam'i ba ne amma suna ne wanda yana ba da ma'anar jam'i an gane ko sun ka ce wato jam'i ne na shi ma abinda aka ce ismu jam'in ne na kisfa kamar sidratun an gane ko sidratun sai a ce jam'in shi sidr ko ba ka dambani don an cire ta'u ba sai ko fahimta ba sidratun ana nufin itan ya tami eh eh sidra abin gaci magariya an gane ko inda sidratul muntaha can kaji ma can samawa akwai ta yawwa wa sidrin makhdud aljanna kenan to sidr dai sidra shi sidr yana matsayin wato jam'i tun da an cire ta'u shi yasa aka ce mishi ismu jam'i wasu na kiran shi ismu jam'in na na jins au mufradun wasu malamai sun kace a shi kisfan mufrad ne ba ismu jam'in bane kal qit'i kamar da ake cewa qit'a ba qit'a ba qit'a mufrad ne fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kaga nan mufrad kenan dai wasu ko su a ce sun roki girgije ya hado musu guda wani yankin girgije wani falle na girgije ko kuma a ce a'a suna nuhin bangarori daban-daban na gidagizai su hado musu in kunta min as-sadiqin in ka kasance masu gaskiya kaga nan wautar kafirai marmakon su ce a in gaskiya kake yi Allah ya nuna mu da mu bi kaga ba haka son ka ce ba ka ji hauka kamar yadda kafiran manka sun ka ce wa iz qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adabin alim qala rabbi a'lamu bima ta'maluna yace ubangiji na shine mafi sani game da abin da kuke aikatawa suna ganin sun kalubalanci annabin Allah sun ji dadi ba ba ba ai komi ba ka san shi da arabin da yake da wauta in yayi banna ya ga sakamako bai saurin zuwa ba sai shi adaba ayin komi kina Allah shi ne mafi sani game da abin da kuke aikatawa na akwai aibin lazi ta'amaluna nan sai ta zamanto ma mausuliya akwai mi karkashin ta akwai al-ijmal akwai kuma mi al-udul ko yawwa to nan daga cikin abin da suke aikatawa akwai shirka dan ya ce malak wa ila madina akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru sannan kuma daga ciki akwai tauye mudu wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum sai ya uduli an gane ko ga umum kuma ya zo kuma da ya sai uduli yace a adamu bi ta amaluna saboda nuna maka aikin da suke yi suna aikatawa ne yau da gobe jibi da gata muna ji ko fakadzabuhu Allah ce sai suka karyata shi fa akhadahum azabu yawmi dhullah sai azaba ta yini na inwa ta kama su girgije yayi musu inwa sannan daga baya koma wuta Allah kai mu tsari innahu kana azaba yawmin azim lalle ya kasance azaba ta yini wanda yake mai girma inna fi zalika la aya Allah ce akwai cikin wannan akwai aya ko kuma cikin wannan kissa akwai aya gaba da in mun dauke ta ko kuma a ce a'a cikin wannan kissa akwai jinsi na ayoyi annakiratu litakfir wa ma kana aktsaruhum mu'minin da yawan su bus kasance masu imani ba kinan wa ma kana aktsaruhum wa aktsaruhunna wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim ko lahuwal azizur rahim kamar da muka yi bayani imam qalun da kisa'i da abu amr suna karantawa lahwa ubangijinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-idafa lit-tashrif al'azizu shi ne mabuwayi daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu arrahim shi ne mai jin kai daga rahima ya rahamu to waɗanda duk kistoshi an kawo su saboda mu ɗauki izina waɗanda sun ka aikata aiki na gari sun cira kai ma kai irin nasu don ka da duniya da lahira waɗanda sun kai mummuna ba su cire ma Allah ba to kai hattara ga kai aiki irin nasu kai ma abin da ya shafe su ya shafe ka Allah kai mu tsari Allah ce to wa innahu shi alqur'ani لتنزيل رب العالمين نم مصدر ني تنزيل دغ نزل ينزل تنزيلا معناه منزل ني من رب العالمين ko ba haka ba sabkakkira daga wajen Allah utliqal masdar wa urida bihi ismul maf'ul an gane ko nazala bihi ruhul amin wanda ya sabka da shi ar-ruhu mala'iki jibril shi ar-ruhu anan an gane ko kalima ta ruh tana daukar ma'anoni daban-daban cikin alqur'ani wani lokacin tana daukar wato wahayi ينزل الملائكة بالروح من أمره ولوك في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولوك في الري أنقاليكو تو ولوك في الملائكة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولوك في الملائكة جبريل تنزل الملائكة والروح فيها لسورانس سيكديبة الوجوه والنظائر نإمام الدام غاني kowace kalima da ya kawo ka samu wurin da ya kawo ta ka rubuta safha da komi ka aji in kana karatu da ka zo sai ka ɗauko ka yi bayani da izinin Allah to nazala bihi ruhul amin wanda ya sabka da alkur'ani shine ruhi amintacce shine mala'ika jibrilu imam wato ibn amir ad-dimashqi da imam yaqub al-hadrami al-basri da imam shu'ba wanda yake rawi ne na asim al-kufi da kuma hamza da kisa'i da khalaf sun kalanta nazzala bihi ruh al-amin wanda Allah ya sa ya sauka da alqur'ani in an ce nazala bihi wanda ya sauko da shi ar-ruhul amin sai zaman to ruh shine fa'ili amma an ce nazzala bihi wanda Allah ya umurta ya sauko da shi to ar-ruha sai zaman to shi ar-ruha nan matsayin wato maf'uli yake domin an ƙara shadda an ce nazala dama nazala lazimina bai ta'addi an zala da nazala kuma suna ta'addi to wanda Allah ya sa ya sauka da shi ar-ruhal amin nan sai zamanto ar-ruha an yi masa fatha a wannan qira'a ruhi mai tsarki ala qalbika akan zuciyarka litakuna minal munzirin don ka kasance daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin shi alkur'ani ya sauka da halshe wanda yake arabiyyin na larabci mubin wanda yake bayyananne an gane ko zahir kenan ko kuma in mubinun ne bi ma'ana muta'addina wanda yake bayyana mu'jiza daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake mun gane ko ko yake bayyana fasaha shi wadda ta gagari duniya ya koma ne mu'jiza a nan akwai abu guda da ya kamata mu fahimta shine cewa akan fasaha ta alqur'ani da balaga shi kana iya dubawa cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 28 nan akwai wasu matsaloli da ya kamata a yi bayani sannan Allah ya ce wa innahu fi zuburil zuburil awwali da shi qur'ani shi na cikin littafin farko alaramma nan waɗansu sai sun ka fake da wagga aya ala kalbi ka cewa qur'ani wani lokaci ma'ana ba magana Allah bace so dan su kore lafazin alqur'ani to turawa suna son irin wannan in kun ka dibi mu'tazila suna cewa alqur'ani alkalamun nafsani ne alaramma yan an ce alkalamun nafsani ma'ana kenan ma'anar shi ce daga wajen Allah sai kuma jibril ya ɗauko wannan ma'ana ya zo da ita zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami cikin zuciya shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake balarabi ne sai ya magana da larabci kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baturen ingilishi da qur'ani da ingilishi da zama to tunda ma'anar ce an ka samu shi ko ya amfani da nashi salo da baturin faransa ne da sai shi faransanci haka ne kowane yare na duniya misali daga wannan kuskure ne lafazin alkur'ani daga wajen Allah yake kuma ana alkur'ani daga wajen Allah take nan ala qalbika kamar yadda ya faɗa cikin suratul baqara kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika nan an faɗi ɗaya ne daga cikin matakai amma ana nufin kafin ya zo a zuciyar shi sai ya karanta mai shi don ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana sace mi fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana idan mun ka karanta maka ina nufin idan jibril ya karanta maka tun da izinin Allah ya zo da shi kina sai an karanta lafazin ya karanta shi sannan yake zuwa a cikin zuciyarsa dan haka lafazin alqur'ani daga wajen Allah yake ma'ana alqur'ani daga wajen Allah take dan haka wannan soki burutsu irin nasu bai da wuri muna gane wannan ah yawwa to kuma wasu ce a'a wani lokacin jibrilu bai ma zuwa da alqur'ani ai Allah ya ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim kana karba alqur'ani ne daga wajen Allah hakimin alim mai hikima al-alim masani Allah sai sai kamar jibrilu bai zo ba wannan kuskure ne a'a daga wajen Allah yake amma an sanya wasita jibrilu kamar da Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban mun saka muku da littafi ba ana nufin jibrilu ai ya zo mana da littafin ba ana nufin ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam mun ka samu mun gane ko to sannan nan wa innahu la fi zuburil awwalina shi qur'ani shi na cikin littafin farko ba ana nufin shi yasa wadan sun kace to kenan ya halatta ka karanta qur'ani da yarenka tun da littafin farko ai ba da larabci an ka saukar da su ba kuma an ce kuma qur'ani wa innahu la fi zuburil awwalina shi yasa zaka ga wadansu mutane suna kokarin tada fitina su karanta su yi sallah ko su yi kiran sallah ko su karanta qur'ani da yaren su wai ibada ta suke a'a shi lafazin qur'ani larabcin nan mu'jiza ne ai larabawa wasu ya kawo shi an gane ko wannan kuma in an samu waɗanda suke da wani lokaci ƙabilanci saboda suna kyaman laraba sai su ce ba su karanta ƙwar'ani da larabci to ai shi wanga magana Allah ta ba zan can larabci da aka yi ba kun gane ko ko laraba sun bata ma da ne wanda tsakanin kana da larabawa amma kuma wai Allah shi ubangijin ka ne ba ba mu larabi na ba to almuhimmu sun kace kuma Allah ya ce inna hadha la fi suhufil ula wai qur'ani shi na cikin littafin farko suka ce to kenan kaga kenan kada ai karanta shi da wani yare tun da littafin farko ba da larabci bane kuma da inda Allah ya ce wato yake cewa abin nan abin nan walillahi ma fis samawati ma fil ardi yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'ira al ithmi wal fawahisha illa al-lamam إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى sun ka ce gashi na abin da zo cikin littafa alif ibrahim da abin nan musa Allah ta zirwa ziratun wuzira ukhra sun kace kinan kaga irin wannan akwai shi can cikin su kinan kinan duk gudana kana yi da kowane yare tunda abin da yanzu an ce wanga ya zo cikin at-taura ya zo cikin littafin Ibrahim sahih Ibrahim tunda ba faɗe su ba ko menene sunan littafin a cikin al sannan kuma an ce suhufi amlam yunabba bima fi suhufi Musa an gane ko suhufi Musa shine at-taura shi ko suhufi Ibrahim ba a haɗi sunan su cikin Qur'ani wa Ibrahim alladhi waffa an ka ce Allah ta zirwa ziratu min al-ukhra shine fassara abin da zo cikin dalil tafai to gashi nan da larabci suka ce can ma da wani yarurrukan su don haka duk guda ne to muna gane ko to da haka wannan shubha babu ta a takaicen takaitawa dai abinda ake nufi ma'ana ta irin wannan abin shine akwai cikin Qur'ani ba lafazin bane a akwai da an ka ce wa innahu lafi zuburil awwalin ana nufin ma'ana ta tauhidi da Qur'ani da zuwa ita ita ma irin wannan akwai ta shi ma inna hadha lafi sufil ula irin wannan ma'anar akwai ta amma ba a nufin lafazin akwai shi ba dan haka Qur'anun mu'jizun bi lafzihi wa bi ma'anahu to ai hattara awalam yakul lahum ayatan shin bai zamanto aya gare su ba an gane ko a walam ya kullahum ayatun bai zamanto aya gare su ba lahum ya kamata a ce wala hunna amma ba a kawo shi bali taglibi janibin zukuri ala janibin inas a walam ya kullahum abin nan a walam ya kullahum ayatan abin nan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il imamu ibnu amir الدمشقي يا كرنتا أولم تكن لهم آية أنغانيكو يوا كنا بتكسن musu aya ba na hankalta ma aya mu'annas ne lafzi shi yasa an kace aw lam takul lahum ayatun kuma an kace ayatun ba a ce ayatan ba an ka kawo ta tamma domin nan kana tamma ce to shi ko tamma ana kaddara taqa aw lam taqa lahum ayatun ko awalam tahdus lahum ayatun ko awalam tujad lahum ayatun kiran bu samu aya bane ai tabbat ya kasance aya gare su shi ko awalam takul lahum awalam yakul lahum ayatan kiran sai kana tana matsayin mi tana matsayin naqisa ina fata an fahimce ni sai zaman to kenan a wagga qira'a awalam yakul lahum ayatan sai zaman to kenan ayatan shine wato khabaru abin nan kana an gane ko an gane ko yawwa kenan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il sai zamanto shine ismu kana an gane ko an gane an yi alamahu domin mastar ne munsabik ba sani ko mun fahimta ba mastar munsabik shi na kici ma mastar munsabik shi ne abin nan a walam ya kun lahum ayatun ko mun ka karanta kina ayatun shi ne ismu a walam ya kun lahum ayatan ayatan sai shi zamanto abin nan shi ne ismu كان خبر كان أن يعلمه علماء بني إسرائيل سيد من تشيني مين يوا شيني اسمه كان وصليكم من فهمت با kinan yadda za a kaddara shi awalam yakun ilmu ulama'i bani isra'ila ayatan lahum haka za ka kaddara shi kinan ilimin malaman bani isra'ila bai zama to aya ba ya nuna musu alkur'ani gaskiya ne to ita ko qira'a ta ibnu amir awalam takul lahum ayatun kinan kana tamma ce ayatun shine fa'il na kana tamma shi ko wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li qablahu an gane ko kinan jar wal majrur lahum sai zama to muta'alliq bil bi yakun ko bi takun tun da shi bi takun ya karanta shi ko wal masdar an yi alamahu ulama'u bani isra'il a wagga kira'atun da babu ismu kana sai da manto badalina na aya an gane ko ko atfu bayan ko ko khabarun li mubtada'in mahzuf an gane ko sai da manto khabarun li mubtada'in mahzuf yani awalam yakul lahum ayat awalam takul lahum ayatun an gane ko huwa an ya'lamahu ulama'u bani isra'il malaman bani isra'ila sun gane shi Allah subhanahu wata'ala ya ce walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami da mun saukar da alqur'ani ga sashen bobawoyin ne bobawa shine wanda ba balarabe ba kamar da bahaushe yake cewa bagwari ga wanda ba bahaushe ba fa qara'ana fa qara'ahu alaihim sai ya karanta musu alqur'ani ma kanu bihi mu'minin Allah ce ba su yi imani da shi ba kazalika kama haka ne Allah ce salaknahu mun ka sanya shi shikenan bijirewa fi qulubil mujrimin a cikin zukatan mujrimai nan salaknahu famili zai iya koma zuwa ga ma kanu bihi mu'minina kenan bijirewa da kafirci la yu'minuna bih Allah ya ce kazalika salaknahu can cikin suratul hijr kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimina naslukuhu can fi'li mudari'i ne kuma madhi la yu'minuna bih ba sa yin imani da alqur'ani hatta yarawu al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai radadi fa ya'tiyahum baghtatan sai ya zo musu a girshe wa hum la yash'urun su ba su da sani fa yaqulu za su ce hal nahnu munzarun mu yanzu za a jinkirta muna ina ba zai yiwa ba a jinkirta musu wannan lokaci afa bi azabina yasta'jilun Allah ce shi yanzu da azaban mu azaban mu suke gogo a kawo an gane ko afara'aita in matta'nahum sinin anan kenan a can cikin suratul safat afa bi azabina yasta'jilun fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul mundirin an gane ko afa bi azabina yasta'jilun yanzu azaban mu suke gogo a kawo afara'aita in matta'nahum sinin afara'aita malamai suna fassara shi shin ka bani labari in matta'nahum sinin in mun kajir da su dadi shekaru masu yawa sun maja'ahum ma kanu yu'adu sannan abinda an kai musu alkawari na azaba ko an kai musu narko na azaba yanzu ja'ahum bai ce wa ja'ahum na bali taglibi janibin zukuri ala janibil inas ma aghna anhum ma kanu yumatta'una to mi mi zai amfane su dadin da an kasance ana ba su sai ta zama to ma istifhamiyya an gane ko ko ya zama to nafiya ma aghna anhum ma kanu yumatta'una abinda sun kasance suna yi da jin daɗi bai amfani su da su da komai ba an gane ko yawwa anhum bai cewa anhunna ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi inas Allah cewa ma ahlakna min qaryatin ba mu tafa halakar da wata alƙarya ba illa laha munziruna face suna da masu gargadi sai an turo mai wa'azi can kuma cikin suratul hijr cewa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum can akwai wawu wa ma ahlakna nan ko wa ma ahlakna min qaryatin an gane ko nan ma akwai wawun illa laha mundiruna can ko illa wala ha kitabun ma'lum kenan nan ya nuna akwai masu gargadi kuma in ma ba su yi imani ba dai akwai lokacin su za a kare da su Allah ce to zikra muna turuwan masu gargadi don su tunatar wa ma kunna zalimin Allah ce musu Allah ba mu kasance azzalumai ba annun lit ta'zim wa alya wa nun alamatul jam'i lit ta'zim aidan tana nuna girmama Allah ba tana nuna akwai alloli da dama ba eh duka haka nan ne duk dai inda ka ga damirul nun ta tsaruhin ta'zimi inda ga Allah eh ai suna da yawa al ramabanin dina ma ayoyin suna da yawa Allah ce wa ma tanazzalat bihi shayatin shaytan nubu sauka da alqur'ani ba kamar da suka cewa tunda sun ce sihiri na ko bokanci na wa ma yanbaghi lahum ko ko tun da shaɗanu aljannu suna ba su sa'ato maganar wahayi to shi ne sai Allah ya wa mata nazalat bihi shayatin domin shaɗanu an hada musu zuwa wa anna wa anna abinda wa annahu kana rijalun wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada to wa ma yanbaghi lahum bai dace ba ga shaɗanu ba a ce wala hunna ba domin akwai shaɗanu maza akwai shaɗanu mata wa ma yastati'una Allah ce ba za su iya saukar da alqur'ani ba domin halittu ba za su iya magana irin ta ubangiji ba innahum an istami'i da ma'azuluna su shedanu an nisantar da su al'azlu an nisantarwa an gane ko shi yasa ake kira al'azlu mutum idan ya sadu da iyalin shi kada ya bari ruwan mani ya sauka cikin al'aurata ana kira shi azalu al'azlu kuna ganewa nisantarwa ne shi yasa ake kiran shugaban kasa wanda an ka tube daga mulki al-ma'zul an nisantar da shi ko an ka hanka hanbari in ji ɗan jarida to su dai shaidanu an nisantar da su dama mun faɗi wannan faman ya stami il'ana ya ji lahu shahaban rasada sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fala tad'u ma Allah ilahan akhar kakka bauta ma wani nan kira ba kira ake nufi ba irin wanda kira ka ce kai yaka a'a kai kira na ibada ma Allah ilahan akhar wani tare da Allah fatakuna minal mu'azzabin sai ka kasance daga cikin waɗanda an kai ma azaba kenan idan manzo Allah sallallahu alaihi an kana shi shirka balanta na wani dan wasu sun kace al'umma shi ake nufi ba shi ba saboda shi ba zai yi shirka ba wa anzir ashirataka al-aqrabina kai gargadi ga ɗan uwanka al-aqrabina mafi kusanci wanda sun kace kalima ta ashira eh, tana da adadi mai yawa wanda kuma sun kace tana iya daukar kuma kaka har zuwa na goma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce anzir ashirataka al-aqrabin ya kira hadda ƴan uwan shi makusanta har kakan shi ko na goma ne in ban manta ba ka duba cikin al-azbun namir min majalis shanqiti da kuma littafan da sun kai taujihin kalma ta ashira za su yi maka bayani da littafai na tafsiri waqfid janahaka ka saukakar da fikafikanka ma'ana ka zamanto mai saukin dabi'a da tausayi liman ittaba'aka min almu'minin ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai mun gane ko yawwa wannan shine eh can cikin hijir kuma yace waqfid janahaka lil mu'minina bai ce liman ittaba'aka ba sai ce lil mu'minina can cikin taha kuma yace waqfid lahumma janaha dhulli min ar-rahma na ana zancen iyaye ne fa in asauka in sun saba maka asilin eh, abin asauka in sun saba maka an gane ko an shafe alif ta asa ya'si lamul eh, abin da al- alwazn kenan kenan asalin shi asauka an ka shahe alif wadda asalin ta ya'un ne don asa ya'si ake cewa kenan in sun saba maka fa qul inni bari'un mimma ta'malun kace ni na barra daga abin da kuke aikatawa na akwai al-ijmal kuma akwai mi al-udul an gane ko kuma akwai al-umu dukkan abin da suke aikatawa wanda ba mai kyau ba kuma akwai shirka ciki mutanen makka abin da suke aikatawa sai ka dauko ayoyi daban-daban waɗanda sun ka nuna ga irin abin da mutanen makka suke aikatawa na shirka da sabon Allah Allah kai mu da tsari wa tawakkal 'ala al-azizir rahim an gane ko ka dogara ga al'aziz mabuwayi arrahimu mai jin kai wawun kenan idan muka duba eh, imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani da imam ibn amir ad-dimashqi sun karanta fatawakkal da fa'un wanda fa'un tana nufin atafi sauran kura sun karanta wa tawakkal an gane ko imam shatibi yake cewa wafa fatawakkal wawu zam'anihi hala an gane ko ina bayanin waɗanda suka karanta da fa'un ne ban sani ko mun fahimta ba to wawun tafsidul atfu kawai wala tufidu at-tartib wala tarahi wala taqib an gane ko wala abinda at-tazamun sun tahi tare ba ta nuna wannan kawai da ita ne ta nuna al-atfu fatawakkal kuma tana nufin al'afu ma at-taqib an gane ko tartib ita ko a summa tufidu al-atf ma at-tarahi abin nan ma at-tarahi wa tartib to almuhimmu da kaje sun karanta da fa fatawakkal nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir to alladhi yaraka hina taqum ubangijinka wanda anka ce shine mabuwayi mai jin kai yana ganin ka lokacin da kake tsayuwa mun gane ko kake sallah wa taqallubaka fi sajidina da kuma jujjuya ka cikin masu sujada ma'ana kana sujada tare da masu yi ma Allah sujada amma wadan sai sun ce a wanda aya tana nufin wa taqallubaka fi sajidina wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato kamar yana jujjuya cikin masu sujada wai iyayen shi da sun ka aihe shi an gane ko wannan eh, baban shi ya- lokacin da ka sallah manzo Allah sallallahu yana nan cikin tsatso shi daga nan ya fitar ga cikin wannan tsatso ya koma cikin wannan tsatso daga nan ya fitar cikin wannan tsatso wai ta kallubu na shi kai a cikin wannan sun kace shi yasa ba a cewa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi to amma da yace fistajidi da masu sujada ai baban shi ya mutu kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya abin nan ya ma amma haife shi to ina kuma ya zama to cikin sajidi na kaga wannan magana babu ta an gane ko innahu huwa as-sami'ul alim Allah shine as-sami' shi yasa ma sun kace ai azara tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zuriya annabi Ibrahim ne ko cikin Isma'il is- eh, cikin zuriya annabi Ibrahim annabi Isma'il sai suka ce to kenan azar ba baban annabi Ibrahim bane kanin baban shi ne tunda wata kallu baka fi sajidi na an kace tunda shi azar in ba musulmi bane to kenan kaga bai da mutuwa cikin sajidi na to wannan duk dai kokari da suka yi shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina dukkin masu sujada tunda al'ummar shi akwai masu sujada na ana nufin suna yin sujada tare da al'ummar sa to sai Allah subhanahu wataala ce innahu huwas samiul alim Allah shine mai ji kuma al-alim masani Allah yana jin abin da kuke faɗa na ibada kuma ya san abin da kuke aikatawa hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin shin kuna son in baku labarin waɗanda shedanu suka sabko gare su saboda zama sun ce mi shedannu sun ka sabka da alkur'ani to yanzu bayan ya kare maganganu kan abin nan sai kuma raddi kan wannan maganar tun da ya ce umma tanazzalat bi shayatin to in kuna so a baku labarin waɗanda shedanu suka sabka akan su hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin to tanazzalu ala kulli affakin asim sun sabka akan dukkan affakin mai yawan ƙarya asimin mai yawan aikata zunubi yulquna sama shedanu suna jefa ji ma'ana abinda sun karɗan swato daga sama sai su jefa wa bokaye su ko in sun ka samu guda sai su ƙara da ƙarya 99 kamar da tabbacin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aktharuhum kadhibuna su mafi yawancin su ƙarya suke yi shi yasa ba duk abinda aljannu sun ka faɗa ba ake yarda da shi an gane ko tunda mafi yawancin su makaryata ne da haka kenan ba maganar su gara a watsar da ita wa shu'ara'u su masu waƙe ba masu waƙa ba ba almugannina masu waka ana kaɗawa alshu'ara'u masu wake wanda ba sai an sa abin kiɗa ba yattabi'uhumul ghawun waɗanda suke bin su sune halakakku imam nafi ya karanta yatba'uhumul ghawun to daga tabi'a yatba'u ne yattabi'u kuma yana rufin ittaba'a to ko kace ma'anar su daya ko kace yatba'u wasu suna bin su kuma yattabi'uhum akwai waɗanda biyar da take musu tafi ta waɗancan al-ghawuna halakakku Allah ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimun shin baka gansu ba su masu waƙe cikin kowane rahi suna faɗawa yau su yi waƙa kan kaza yau su yi waƙa kan kaza babu abin da in bu sun tura da shi ba su iya mai waƙa yahimuna suna faɗawa daga hama yahimuna kamar yadda rere yake darjikewa haka da suke darzuwa su faɗu komai suna iya faɗi Allah kai mu da tsari Allah ce wa annahum yaquluna ma la yaf'alu su masu waƙe suna faɗar abin da ba sa aikatawa sai Allah ce to illal ladina amanu sai waɗanda sun kai imani an gane ko shu'ara wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin su Abdullahi bin Rawaha irin su Hassan bin Sabit da sauransu da kuma shu'ara wanda sun kai waki na musulunci wanda babu alfasha cikin shi don su motsar da mutane zuwa ga dabi'o'i na gari da tauhidi illal ladina amanu su wanda suka imani wa amilus salihat suka aikata aiki na gari wa zakarullaha kaseeran sun ka ambaci Allah ambato mai yawa kiran wa zakarullaha zikran kaseeran wantasaru sun kai nemi abin nan tashi tsaye su yi taimaki addini min ba da ma zulimu bayan an zalunce su wasa ya alamun ladina zalamu Allah ce da sannu waɗanda sun kai zalunci za su sanin ayyamun kalabin wacce majirkita ce yan kalibu na mun kalab daga wato abin nan ne in kalaba yan kalibu yan kalibu na wacce majirkita ce za su jirkita da sannu za su san makomarsu shine abin nufi wannan aya ta illal ladina amanu wa bil salihati wa shu'ara yattabi'uhumul ghawun wadansu malaman tafsiri da ulumul qur'ani suna ganin ayoyi ne waɗanda madina sun kasafka duk da ke suratul shu'ara'i makkiya ce amma inda an ka samu masu yi musulunci wake su taimaki addini a madina ne sai sa sun kace to nan wato ga aya ayoyi ne madaniya fi suratin makkiya kuma ana iya samu ayoyi makkiya fi suratin madaniya to amma sai an samu dalili ba duk abin da an ka faɗa bane za a yarda da shi shi yasa in ka ɗauki littafin al-makkiyu wal madaniyu wanda majistar da abdulrazak hussein ya rubuta a jami'a ta madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana irin waɗannan ayoyin sai ka ɗauke shi masta sai ka ciccire duk wuraren da ya kawo da surori da ayoyi shi kuma abdallal falih sai ya ɗauka daga suratul kafi zuwa nasi kenan sai ka haɗa biyu amma shi abdallal falih jerin ayoyi da surori ya ɗauka shi ko wancan abdulrazak hussein bai ɗauki jerin ayoyi ba sai ɗauki jerin surori da mastaskin shi kenan shi nashi sai ka yi aiki ka koma kowace aya ka dibi fihras ka rubuta inda take shi ko wancan dama agas ne kawai jere suke mun gane ko to nawa ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi halin sa abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaykum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh